alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi Ah, yau sha bakwai ga watan Ramadan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hudu ga watan Julai jami'a dubu biyu da sha biyar. Allah ya sake dawo da mu gidan maulanmu Shafi Ibrahim Mansur Imam Kaduna don ci gaba da gudanar da tafsiri wanda ake yi da maulan musa'id waqti fi abin tafsir mai jan baki a sai suruti bello mai fassara shafi ibrahim mansur imam kaduna akramukum allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عبد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله وقدر الجاه العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدي والزاد به بنظرة سادي لنا بالزبن الحمد لله آه، من جي يد الله تبارك وتعالى يزال ومن سفوه na muminai a cikin ayoyi guda hudu sannan ya zano mana surori na kafirai a cikin ayoyi guda biyu sannan ya kawo mana aya goma sha uku wanda suke nuni da zuwa ga sifofin munafukai Allah ya kiyashe mu daga sharrin su amin a shehu radiyallahu ya ce almunafiqu kafir shi munafiki kafiri ne ولكن في دي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لوكشن da munafiki ya duba ya hango cewa annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama sahiba sayyid ma'abucin takobi ne man khalafahu wanda ya saba masa qatalahu zai kashe shi wani haba malahu kuma dukiyarsa ta zama ganima a ta sai munafiki ya kawo kai shi wa aqarra bi shahadatayn ya tabbatar da la ilaha illallah محمد رسول الله amma wane ta jima sajjilin ba fa gaggata waye ba ya dai faɗa ne da baki kawai amma zuciyar ba ta yadda ba wane ta jima sajjilin da kalbi ne gaggata da zuciyarsa ba wani salli ma'al musulmina in ana sallah za ka ga yana sallah amma hararan liman ne wani tasaddaku yana sadaka amma hararan almajirin ne a sama nafsahu ya ne kare kansa ne kurum yana tsoron karata ta koyi a cikin kemar wuya jihaza ga wannan munafunci wa a sama amwalahu ya katange dukiyarsa kar ta zama ganima da wannan munafunci ya furta la ilaha illallah amma ba ta kai zuciya ba ma da mahayyan matakar munafiki yana numfashi to yana cikin aminci in dai bai mutu ba walakin nan mautu atin sai dai mutuwa na nan zuwa yau da suna sarayar kuma suna nan zuwa ranar tunan asiri fai za mata idan munafiki ya mutu da kalabi azabin zai shiga cikin azaba a shaddi min mata ne kahu mafi tsanani daga wanda yake tsoro a duniya yana tsoron kar a kashe shi yana tsoron kar a taɓa dukiyarsa yana tsoron kar a mai da matansa wato bayi kana mai da ƴaƴansa bayi abin da yake tsoro ke to amma abin da zai faru in ya mutu ya fi abin da yake tsoro a duniya tsanani walau sha Allah da Allah ya so la zahaba da ya ta jiyar da sam'ihim da jin nasu bi ma'ana asma'ahu wato ji ba fatan kunne bane take ji me jin yana cikin zuciya ba ido bane yake gani wannan kwayar da ba shi ke gani ba me gani yana zuciya shi yasa idan mutum yana cikin bacin rai ko kuma yana cikin farin ciki mai tsanani za a iya yin abu a gabansa da gani ko da hankali ya tafi wani zuciyar ba za ta hango abin da yake faruwa a gabansa saboda haka da Allah ya ga dama bayan ya tafiyar da jin nasu wanda ke zuwa daga zuciya don zuciya ita ce wa ido madadi zuciya ita ce wa kunne madadi kai ba ma waɗannan ba duk gaban da ke zuciya ce take masu madadi gaban da kamar sojoji ne zuciya ce kwamanda ita ce ba da umarni kalli sai da waida shi sai kunne ya kasa kaba sai hannu ya kai je ka sai kafa ya harba fada sai baki ya karya ya gulma ya fada daga zuciya sai nake ba da umarni sai sa ubangiji ke faɗi wal balad tayyibu ya kharuju nabatuhu bi idin rabbi wallazi khabusa la yakhruju illa nakida saboda haka da Allah ya ga dama ba wai jin da ke can cikin zuciya ba har na fata kunnan ma da Allah ya ga dama sai ya dauki bi ma'ana asma'uhum wa absarihim da kuma ainihin maganan su idanuwan ma da sai Allah ya dauke idanuwan ya dauke kunno inna Allah domin Allah ala kulli shay'in abda kowane abu wato ala kulli shay'in sha'ahu abda duk abin da Allah ya so yalba kadirun mai iko ne wa minhu izhaba ma zakara yana daga cikin ikon Allah ya tafiyar da abin da ya ambata yadda kana ganin munafikai suna gani amma ba sa iya ganin gaskiya suna ji amma ba ta iya jin gaskiya suna suna magana amma ba ta iya faɗin gaskiya to da Allah ya ga dama da sai ya mai da su kurane makabi bebaye dama makabi ne a bari kuma kurane ne a bari bebaye ne a bari to sai Allah ce da na ga dama zahirin masu fashi karara ubangiji tabaraka ta'ala ya tabbatar da وصف المؤمنين سبوه المؤمنين ووصف الكافرين سبوه الكافرين ووصف المنافقين سبوه المنافقين القرآن شيء القرآن بدأ يا فارا دفاتة الكتاب دفاتة الكتاب سورة محكمة كلا ودفاتة سورة شيء wanda take da ayoyi bayyanannu baki daya ba wani abin da ya shiga duhu a cikin fatiha wasanna sai ya biyo bayan fatiha da suratul baqarati da suratul baqarati awwaluha farkon baqara almutashabihu akwai rikici a ciki ba ka iya fahimtar sa shine harfan nan guda uku alif lam wa hadhihi al-huruf kaga waɗannan harfa guda uku هي أثقل شيء على العالم شيء مبي أنا النووي ولا يتأكل العرباوة لأنهم لو يتأكلوا العرباوة ما فهموا شيئا بس فهمتوا كوما مما تضمن مما تتضمن daga abin da aliflani ta kunsa laraba ba su gane komai a ciki ba wal qur'ani shi al qur'ani haythu annahu mu'jizun duk da cewa al qur'ani ne gajjar ne gajjarwa ne بفساحته ده فساحة كتشنزا وبلاغته ده بلاغة كتشنزا وإخباره ده لعبارنس عن غيبة يبدأ إجبار لعباري ده غيبي لكنه سيدي شوى سورة رباوة يفهمونه سنة فهمتش duk da cewa alkur'ani gagarau wurin fasaha ya zama kowa wurin balaga ya zama kowa amma in an furta larabawa suna gane abin da Allah ke yi هم عرب domin su larabawa ne yafhamuna kull ma jaa fil qur'ani suna fahimtar duk abin da yazo cikin alqur'ani hatta ja'at hadhihi al-huruf hatta wadannan harfa guda uku alif lam mim suka zo awail suwari a farkon surori na alqur'ani ma shummul hara'ihatan laraba su shaki kamshin waɗannan harfa ba balle su gani ya ashaddu alaihim ita ce mafi tsanani a kansu wurin rashin fahimta amma a kufurin su laraba da hada kafircin su wani nadin da taurin hancin su arabun fusaha laraba ne masu tsananin fasaha يعلمون تفسير كلام العرب sun san fassarar zancen larabci in dai an faɗi larabci to suna ganewa duk da kafircin wa kullu kalimatin min al-arabiyyati duk wata kalma da ka sani za a furta ta da larabci ta halin ma'aniya tana iya ɗaukan ma'anoni tuwajibu sab al-kalimati wanda za ta dace da ɗabi'ar kalma ne misaluhu misalinsa in kunna da za mu faɗi kalimatu kalmu kalmar kalmu murakkabun min kalin walalin walini wato murakkaba ce daga kaji da lani da nini haza ma'anahu kaga wannan kalmu ma'anarsa fil lugatil arabiyya a cikin kalma wato lugga na larabci ashiddati shine ma'ana tsanani shine kalmu alkalmu fata'ati sai ta zo fi kulli ma'aniha a cikin dukkan ma'anoninta ya zaharu min hashi zafi sai wannan tsananin ya dinga bayyana a kowace irin kalma in da aka ce alkalimatu to ko ya za a sarrafa ta ko ya za a yi tafsirin ta to sai tsananin ya shigo a ciki min ha bari mu baka misali alkalimatu wato yana daga cikin tsananin da muke so mu sanar da kai kalma misali a ce alkalimatu kalma abin da ya saka cewa alkalimatu kalma ya annaha taqra'u sam'al insan saboda kalma tana kwankwasa kunnan mutum tana kwankwasa jin shi in aka furta kalma sai ta kwankwashi jin kaga wannan tsanani ne wa qalbuhu kuma za ta kwankwashi zuciyar mutum hatta ya fama ma ta dammana tul kalimatu har sai ya fahimci abin da wannan kalma ta kunsa ومنها yana daga cikin tafihun kalimatu alkalmu shi ne wannan da muka faɗi Allah bi huwa al-jurhu shadidu wanda shi ne wato a a ciwo mai tsanani ko jambo mai tsanani ko rauni mai tsanani shi ne alkalmu idan an ce alkalmu wato al-jurhu shadidu rauni matsanancin rauni jam'in da shi ne kulun ko kilamu kalamahu kulman ai garahahu zurhan wa kullu kalimatin duk wata kalma min kalamin arabi daga kalmomin larabci ko larabawa laha ishtiqaqun tana da tana da inda aka kawo ta wa laha tasrifatin kuma tana da yadda ake sarrafa ta al kalamu wal kalimatu jam'in da shi ne kalimu kalimu هذا قال wannan ya fi ma'anar kalmatu ya zo ne yana daukar ma'anar kalma wal kalimatu ita kalma a tafsir qur'ani ta zo a cikin alqur'ani bi ma'ana isa kalma wani sunan annabi isa shi ma sunan shi kalma kuma alqur'ani suniyar kalmatu an ambace shi kalma ya annahu domin cewa shi na sha wato ya ya ya samu min kauli kun daga faɗin Allah kasance kawai sai kasance imam suyuti ya bar wannan cikin tafsirul jalalai yayin fassara fadin Allah ta'ala fanadahu malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihraj anna Allah yubashshiruka bi aya wato Allah zakariya wuce musaddiqan yana mai gargata da kalimatin min Allah da kalma daga Allah ai isa Allah isa shine kalma din daga Allah innahu ruhullahi domin cewa shi ruhin Allah ne وسمي كلمة وسمي كلمة أن أنبتي كلمة لأنه خلق بكلمة كل domin an samar da shi ne daga kasan daga faɗin kun da ɗaukar cikin da girman cikin da haihuwarsa baki ne kun cikin ya ba an gama komai har ya fara magana a in an aure an nasu aka hamle ko kuma dalilin saurin ɗaukar cikinsa wa wa'ihi da haihuwarsa bi manzilati kalimatin wato yana matsayin kalma ne kawai kun da ɗaukar cikin da haihuwar baki da cikin kun an gama komai ya za a kiran annabi za kalmatu tsari a wawarada ya min kalamin arabi daga maganar larabawa يقولون كلمة سنة كلا قصيدة كلمة الكلمة القصيدة وكلمة لخطبة سنة كلا هدوء كلمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي أصدق كلمة قالها العرب كلمة لهينة mafi gaskiyar kalma da larabawa suka faɗi shine wato kalmar labibu shine asdaku kalimatin qala hasha'iru kalimatu labibu ala kulli shay'in ma khala Allah badin akhrajahu al-bukhari fi sahihihi kitab al-adab bab ma yajuzu min ash-shirk wal-rijl wa ma yukrahu minhu shabina dubu shida da ɗari ɗaya da arba'in da bakwai a cikin sanin musulun kuma daga abi hurera ta samu shi ne shafi na dubu hudu da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai. Wai za ta sarrafna idan mun jujjuya iya zai kalmati a cikin wannan kalma bi ma'ana anna kulla harfi min huruja wato muna nufi a cikin kowace kowane harafi a cikin alkalimatu mun ɗauke ta mun sarrafa ta mun jujjuya ta ya zuru to ya halatta an yi kaddama a gabatar da ƙarshe ne zama farko. Wai za kunna misali idan mun ce kalmu fadiya to a cikin wannan kalmu minal ma'ani akwai ma'anoni ma a sharna ilai wanda muka yi nuni zuwa gare shi a baya. Wai za kunna lakama kaga kalmu an ɗauko lamun an da shi farko. an ɗauko kamun an dawo da shi tsakiya ya zama an canza wasali ya koma lakama laushi haka ne duk kalmar da ya tsanani ko lafutar hanci an lafushe hanci shi lakama lakma ya lafushe shi lafushewa to kaga wannan ma duka tsanani allakamu kaga naushi ko lafushe hanci a shaddu min alkalimati ya fi tsanani daga kalma wadda take kwamfasar wato ji take kwafasa zuciya aidan kuma fiya ma'anar shiddatu a cikin ta ma akwai ma'anar tsanani aidan kuma wani zakulla idan kuma muka sake muka ce malaka muka sake ɗauko ainihin wato lakama sai muka ɗauko ni na ƙarshe muka dawo da shi farko muka ɗauko lamu muka dawo da shi tsakiya muka ɗauko kafin muka mai da shi ƙarshe sai zaman malaka ya mallaka almilaku shine at-tazmiju bi ma'ana tasmiru jinsi da sauci a dauki amarya a ba ango kaga wannan ma dai tsanani an raba ta da iyayenta an bashi ya zama mamallakin ta saboda ka duk yadda za a cinye kalmar to tsanani ne yake fada haka annahu tare mulku kai ka ce shi ya mallake ta wurin kullu in kuma za mu ce malaka ka gani malaka misali cewa malaka minal mulki shi kuma daga wato mulki ne aw minal mulki ko kuma ya zama daga mulki irin na sarauta almaliku shi sarki kullu tasarrufati ne dukkan wato tasarrufati nashi aikata aikatan da baki da la ta kharju an ma'anar shidda ba ta fita daga ma'anar tsanani shi da ma san ko ya ma ba ko da ya ma ba saboda tsabar tsanani a zaune ke shirin kamar dutse kuro da kula ma za ta rage shi ba zai tsoko yau walakin sai dai haje wuru ka ga waɗannan harufa wato wannan wani shehu yana ta maka misali ne yadda larabci yake yadda suke da tsabar fasaha kalma ɗaya a juya ta da ma'anoni ta ba da ma'anoni sai shehu ce to bari in gaya ma duk wannan fasaha da wannan balagar da wannan hazaƙar ma shammulaha ayyira ihadin amma harufan nan guda uku alif lam mim ko kamshin ta basu jiran shi duk da wannan fasaha da kake ji suna yin juya kalmomi din nan amma a wurin alif lam mim ba su iya fahimtar ko kaɗan daga kamshin ta ba fadiya wannan wato harufa guda uku ashaddu alaihim ina da tsanani a kansu min kulli mu'jizatil qur'ani daga dukkan mu'jizozin qur'ani duk da alqur'ani da ma an sani mai gajiyarwa ne amma dai waɗannan harkon guda uku sun fi tsananin gajiyar da larabawa. Wa wani ma na zala minha farkon ma abin da ya fara sauka daga daga cikinta shi ne kafin ayin sad farko ce a lokacin idan manzana suna sanar yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga Allah sai su ringa cewa wa zauji da Allah ku ta gani ku ku dinga kururuwa ku dinga kawo rudani ku dinga jeho sakarci a cikin abubuwa yana wa'azi ko ku ta hayaniya kar ku bari a shi haka ake wa manzan shi kuma ba zai bari ba sai ya yi yana yi ana hayaniya yana yi ana hayaniya ha kawai kwallon za ka ce ka he yi a yi sa sai kuma shi haka ta ya ka jona ku sun suka ba da zargin juna su kai ka taɓa jin baban kai a faɗi wani kai ka taɓa jin kakan kai a faɗi wani kai tun da ƙazan la'arci ka taɓa jin wani da ce wallahi ban taɓa jin wani da Allah bari mu ci to sai dole ake ji saboda ya zo da abin da laraba ba san shi ba sallallahu alaihi wa sallam kana idza nazala jibril malaika jibril ya kasance idan ya sauko da ayatin ya zo nazala sallallahu alaihi wasallam da aya ta alqur'ani kalaha sai karanta masa ita ila akhiriha zuwa karshenta wa fassaraha kuma sai fassara mata masa aidan kuma haka ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in annabi malaika ya zo يسي بسم الله الرحمن الرحيم يسي بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد يسي الله احد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد فنسي فسر عليكم هي فسر عليكم شو ما في جاوا صحابي سو ما يفسر عليكم وهكذا تجي زوجة جبريل يزول آية sai ya karanta masa har zuwa ƙarshen da wa fassara ha aidan kuma ya fassara masa ita to fadala hannabiyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai karanta kama da laha jibril kamar yadda mala'ika jibril ya karanta masa wa fassara ha shi ma sai ya fassara ta kamar yadda jibril ya fassara masa walamma ata jibril bil wahyi lokacin da mala'ika jibril ya zo da wahayi wannan karar sai ya kada manzo Allah sallallahu alaihi cikin bi waqtu ma Allah la yasawi ma lakum muqarrab wa la nabi mursa manzo Allah yana da lokaci wannan ba mu ganin turi ba shi shi da Allah ne tare to sai jibril ya zo ya ce shi a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da wani lokaci tsakanin da Allah mala'ika duk kusancin shi manzo annabi ko mun manzancin shi da yake sai shigo tsakanin da Allah ba wani lokaci sai dai a kare da kawai to sai mala'ika jibril sai zuwa wannan lokaci yana zuwa ya zo da wahayi yana son irin ya zo da wahayi sabo ba irin wanda aka saba ji ba yana zuwa sai ce ka sai manzo Allah ya ce a haka na san kana rasulu sallallahu alaihi wasallam na san sai ce ha sai manzo Allah ya ce a haka shi ma wannan na san ya sai manzo Allah ya ce a haka shi ma wannan na sani ayin manzalla ce a rafu shi ma na sani sa'ad manzalla ce a rafu shi ma wannan na sani a rafan nabi sallallahu alaihi wasallama manzalla sallallahu alaihi wasallam ya sani kabla an yi alifa jibril kafin jibril ya san me aka bari alima jibril shi ma jibrilin da kanshi a nan ya san annaha ba cewa wannan sirrin maktumun asiri ne abin gonewa hatta an hashi kan shi huwa muballighu shi ne ke kawo wahayi ma an boye mai ke kawo ne amma an ne ce na sani ba sai kai wani bayani ba karanta dai na ji na sani a mutum ya ce radiyallahu anhu zakara sifatul mu'minina Allah tabaraka ta'ala ya ambaci sifofin mu'minai wa sabahum bi ahsani sifati ya sifanta su da kyawawan sifofi at-taqwa wal iman bil ghaibi wa iqam as-salati wal infaqi mimma razaqahumullah ya subanta su da kyawawan sifofi ya subanta su da tsoron Allah ya subanta su da imani da gaibi ya subanta su da tsayar sallah da sukan kukunta da sujadarsa ya zubanta su da ciyarwa daga abin da Allah ya arzuta su shi ne a cikin aya aya aya hudun alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون shine ya ce a wasalatu ta ga sallah zakar Allah Allah ya ambace ta fil Qur'ani a cikin Al-Qur'ani fi iddati ayatin a cikin ayoyi masu yawa ya ce a gini salata ka da sallah fi ra'atul baqara a farkon suratul baqara wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah su waɗannan mu'minai ليس ويقيمون الصلاة ليس مجرد صلاة بعتبر واتو يوم صلى بني كون غير صلى أجل هنا صلى الظهر هنا الظهر هنا العصر هنا مغربا هنا الشام بعدين أجي كلا أي صلى لكن آه إنما التقويم التسقيم واتو معنى أي صلى شيء wato yin sallah ta zama miƙaƙƙiya madaidaiciya ta zama an yi da hukumar ta ya cika sujada ya cika ba gaggawa ba sauri ba tunani na banza sai Allah ku almusalli na jira ku tuslimaha wato ka amintar da sallarka min jami'in ijazi daga dukkan karkace karkace tunanin shago tunanin mata tunanin kuɗi tunanin gida tunanin mota tunanin ofis da sauransu duk kamar wannan amar Allah Allah ya yi umarni bi kamata salati da kai da sallah ƙara je shi hakimu salata ku kai da sallah wa amar bi adaiha fil jama'a sannan ya yi umarni da a ba da sallar a cikin jama'a kar a ringa yin sallah kar mutum ya ringa sallah shi kadai shi ne ubangiji ya bari warka'u ma'ar rakiyin ai sallu ma'al musallina ku rika yin sallah tare da masu yin sallah kar ku dinga yin sallah ku tare ku dinga yin sallah tare da masu yin sallah su ai masu yin sallah manzon da sallallahu alaihi da sahabbansa kaga ashe har yau har gobe duk wanda zai sallah a dare tamkar yana yin sallah da manzon Allah tamkar yana sallah da sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam yasa shi ne yace babu wani aiki da mutum zai yi yanzu ne zai gani cikin mara'iku da annabawa da mangani gashi ya yi kafaɗa kafaɗa da sai yanzu sai sallah duk kaskancin bawa in dai zai sallah yanzu zai gani cikin annaba da mara'iku yasa ba hikima ba dabara ba ilimi ba basira cikin barin sallah kafirci ne kurku wa amara bi alaiha sannan kuma yin umarni da harka ba da sallah da wafi a cikin lokacinta yace inna salata كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلا الصلاة فسني شوى صلى كانت تاكتا شيء كتابا أي فردا وتواجب شيء موقوتا محدود الأوقات عبر أجي ولوكشي صلى واجب شيء دولة أي صلى كما دولة إلا أي صلى أي تأكل لوكشي على المؤمنين أكم مؤمنين أقول لوكشي صلى أصبعي أقول لوكشي صلى الأزهر أقول لوكشي صلى العصر akwai lokacin sallar magriba akwai lokacin sallar shayi ba dama yanzu misali ka sha ruwa ka ce ka amma na ji jiki gaskiya na ji saboda haka na san doron maka bari in sallah asuba ne na kawai yanzu saboda wai za ka yi barci ka hutu lokaci ne ba haka nan idan a ajin sallar asuba ne zai ce ka yau ina da gudunmi da yawa wallahi ina da wuri da kawai abinda za a yi bari ni a zahiri ni la'adar ni magana ni sha kawai in na fita ba wani magana sallah na gama a ba dama inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquda wa amara bil khushu'i sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da khushu'i fiha a cikin sallah ya ce allazina hum fi salatihim khashu'una su ne waɗannan da a cikin sallolinsu wato khadi'una bil qalbi suke sun kuya wa Allah da zuciyarsu sannan sake nuna jin jawari suke natsar da gabansu zuciya ta natsu a gaban Allah gaban ma sun natsu a gaban Allah fallabiyu ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa man tabi'ahu da waɗanda suka suka yi shi ka asali kamar sahabbansa ja'alna Allah wa iyyakum mimman tabi'ahu shi Allah ya sanya mu da mu da ku in ji daga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sa muna daga cikin mabiyansa kamar ayin mutum mazahib kamar ayin mutum dalili sahabbai sun kuma sallah sallah tabi'ai sun bi sahabbai tabi'u tabi'ina sun bi tabi'ai sannan ayin mutum mazahib din nan da ake gani wallahi sallahi sau da kawai sai mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam malik bai taɓa saba manzo Allah sau da kawai sai dai abin da zai shige masa duhu kuma wannan da amma dai yana fiye da hasken manzo Allah haka nan Abu Hanifa haka nan Ahmad bin Hanbal haka nan Imam Shafi'i to haka nan Imam Zubayr haka nan Maulana Ibn Abbas Jami radiyallahu anhu haka Maulana Ibn Has Baham Abdullah waɗannan suna je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sau da kafa sau da kafa shi yasa shi wani ke faɗi famalik wal umam أحمد كلكم كبشاهدي لولاه أظلم الكفر هذا إمام مالك ده أحمد بن حنبل ده أبو حنيفة ده إمام الشافعي لولاه بعد وأن لم تعلم قد أهدوا أظلم الكفر ده من يتشكل كذاك أبو العباس أحمد السيدي كذاك السليم الثالث الأيلم الشرك وهكذا شوغرانا abul abbas tilai haka nan abul qasim imam tilai waɗannan ba shi ɗayan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kam bainahum aw ba'dahum min muhammad to fa abdu bilun minhum yahtad al khalq da waɗanda suka biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo wanda suka biyo da wanda suka biyo wanda suka biyo wanda suka biyo da kuma waɗannan da muka zana imam malik abu hanifa ahmad bin hanbal imam shafi'i abin abbas da tijani imamu zinai shi wace to abu kaga wannan bawa ba kama abdullahi biyuri ne mu da hasken waɗannan ya ta kan yake shirye da halin ba ra'ayi yake yi ba waɗannan yake yi kaji ka ba domin dauki ahmada farka tsau wura kunan tilmashi ma fauka hafau sun kuma salo haske daga manzan to daga nan ne suka hauhawa suka hau tsoron girma a cikin daji suka hau darajar da saman ta ba sama sai ce fa ya rabbi habli hubbahu wa tibahu wa hukka wa taqi wal yadu aniyar rifqu to mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya sa muke san su kuma muke jin su a yace ja'alana Allah Allah ya sanya mu iyyakum da ku mimman taj'ahu daga cikin waɗanda suke biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta sanu hadil awamira suka bi waɗannan umarni na Allah kullum baki daya aqamu salata suka tsaye da sallah wa adduha fil jama'ati suka ba da sallah cikin jama'a wa bil waqti a cikin lokacin ta wa khashu suka tsoraci Allah suka yi kudu'i biya a cikin sallah zakarahumullah Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su zakara masiran kuma ya ambace makomarsu yace ulaika humul warithuna wadannan su ne wato wadanda suke a magada allazi ne yarsuna firdaus wadanda suke gadan aljanna firdaus to shi ne su a nan daga wa an kulli ni kuma wadannan sun da sun gaji da jannatin firdaus wa an kulli mahabbi tamamin zata wa kulli yuhaji fi dawma kaza kullu ni kuma Allah waɗannan sun gaji jannatin firdaus ni kuma ka sa dukkan su gaje wa an kullihim hafi tamamul rafat Allah ta ni kuma duk ɗaya bayan ɗaya da su duk gaje wa filin aiki na yuhajihi launi kama da aiki wa kaza kullu haka nan dabi'a ta ta yi kama da irin dabi'a su kuma Allah ya amsa alhamdulillah to shine ba shi yace wa Abu Jahal kaga Abu Jahal wa ashbahu da makamantansa su abu lahab su kutuba su shaiba su su a walidin mujira su su asin wa'i ya ce rafa zuwa zai awamira sun watsar da waɗannan umarni kulla ha baki ɗayan ta ma kabiru min hashi amma suka fi komai a ciki ba zakarahu Allah sai Allah ya ambace su ya ce fala saddaka abu jahali bai yi sadaka ba wala sallah bai yi sallah ba walakin sai ne ma kazzaba ya karyata wata wanda ya juya baya wanda kada masu yau sai Allah ya ambaci makomarsu bayan sun shiga wuta sai Allah ya tambaye su ma saraka kun je saka ko malaiku suka tambaye su ma saraka kun je saka me ya shigar da ku cikin wutar sakara kalu sai suka ce lam nakum min al-musalli abin da ya samu kare wuta ba ma sallah ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba yan uwa wannan bayanai da ake kai ne hasara sosai mu lura sallah din nan babu sauki a cikin ta babu wasa a cikin ta babu wani makayi da mutum zai kai jiya sallah ballantana hanyar bayan Allah waɗanda ibada su daga kaji an ce wani yana sallah na fada raka a gari kullum sai kaji an ce wani akwai wanda raka a hamsin yake da rabin qur'ani raka a hamsin da rabi wani kuma raka a dubu yake duk dare akwai ne na fada raka a biyu rabi raka a ɗaya irin talatin raka a na biyu irin talatin to su ne za ka biyo su a baya kuma kai ka ce ka gano wani abu su ba su gane ba karanto mana wannan ɗan karatun mu ji قال النقشبندي رحمه الله imamun naqshbandi ne dalilan naqshbandiya ya yi magana dan da dukkan zai tsaye shi in da da shi idan shi ne shugaban kuma dalilan su sai shi kuma kai an gane ko a shi ne shugaban waliye dalilan sai sai shugaban kai amma duka manufar da shi annaba ake ne na
قال yace ولهذا لم يكن saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai san ibada ba سيد هذا المقام shugaban wannan makami sallallahu alaihi wasallam wanda sai yake tunanin ya san Allah annabi ya so daga san annabi ya san sanin Allah to shi Allah bai taɓa yin sallah حتى تورمت har كلمه ta kai kafa sana kumba فقيل له za ta ce da shi sai da Aisha كيف تفعل هذا aba ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kake aikata wannan وقد غفر الله لك bayan Allah ya gafarta maka baka taɓa zuci ba amma da kai an gafarta maka wanda za ka yi gaba ma an gafarta maka فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce افلا اكون عبدا شكورا ba Aisha yanzu ba na zama bawa mai godiyar Allah ba duk wannan abin da Allah ya bani ne ya bani ai wannan ibada da nake gode masa nake a matakin kyautar da yake
فأقال صلى الله عليه to anan manzo وسلم Allah ya ba mu wata fa'ida أن الكفر نعمة cewa godiyar ni'ima تمام الكلمة shine cikar hidima ibada matakar amma bai wato abin kana ibada amma kaga mutum baya sallah ba a bashi komai bane zaka iske jahili ne zindiki kawai amma wanda yake malami zindiki wala da sallah saboda wannan sallar godiya shi yake وهو موجب المزيد wannan shi ne yake janyo a ƙara ma abin da aka baka.
قال تعالى Ubangiji ya faɗa, فإن شكرتم wallahi in kun gode muka abin da na baku, فأزيدنكم wallahi zan ƙara muku.
وهذا دليل آلفة الجنيد To wannan shi ne tafarkin jama'ar Imam Zulemi ko ba yake.
Allahu Akbar.
Allah ya ƙara muku yadda.
لم يترك أورادهم Imam Zulemi bai taɓa daina wurjinsa.
في حال ذاته Wato a lokacin yana saurayi matashi bai daina ba har ya kai tsufa ya kai ya kama shi amma bai daina ayyukansa.
فقيل له في Sai ذلك aka ce masa a cikin wannan فقال aka ce maka kai kuwa junaidu na ba tun kana yaro kuke wannan aiki gashi ka girma sai shi ومن أولاني بذلك ai ni a duniya ban ga wanda ya dace da ni in rike wannan abun ba kamar ni وهذا tun ina yaro har na kai yanzu kuma in bari a ai na fi kowa dacewa in ci gaba da shi وهذه فهذه تقوى
na'am وهذه فهذه wannan takarduna ne ana nan na ita
فلم يترك الخدمة bai bar ibada ba rabbil ba في مثل هذه a الحالة cikin wannan hali da yake na rashin lafiya yana ga abin nan na mutuwa amma bai ne ibada فكيف بسواها to ya kake tunanin wani ba shi قيل له an ce wa zai إن جماعة aka ce akwai waɗansu jama'a wasu yara muridai يزعمون suna zato أنهم يصلون cewa su suna yin azkar suna yin tarbiyya suna kaiwa wani makami إلى حالة suna kaiwa su shiga wani hali يسأل عنهم التكليف wai takalimin shari'a ya sauka a kansu قال ba ba ba nauyin shari'a a kansu da suka kai wannan makami sai ce
وصلوا sai ce gaskiya ne sun sa ولكن إلى سقر sai dai zuwa sakara kaga ran da za a yi ma waɗannan tambaya ma salakakum fi sakar sai ce lam nakum min al-musalli kawai ne ya shigo da kutar sakara sai ba ma sallah ne sai a nan suka sami ne sai ce ba da zakin Allah ba sun sami da gaske amma ila sakara wutar sakara to ka gani ko
وقال في كلام آخر sannan ya faɗa a cikin wannan zancen kuma هذا كلام yace kaga mai cewa ba zai sallah ba dinnan wai saboda ya kai wani makami هذا كلام من يقول في إباحة آه، في إباحة kaga wanda yake cewa ba zai sallah ba gara wanda yake cewa ya halatta jiya والسرقة ya halatta fata والزنا ya halatta zina gara wanda في زنا mu a wurin mu gara mashayi da barawo da mazinaci da wanda yake cewa ya kai wani wuri ba zai sallah ba mazinaci ya fi shi daraja mu a wurin mu mashayi ya fi shi daraja barawo ma ya fi shi daraja
أهون أهون حالا لمن يقول بهذه ya fi المقالة sauƙin halinsa ya fi sauƙi akan wanda yake cewa ba zai sallah ولقد سلك رضي الله عنه hakika da ya yi gaskiya في قوله a هذا cikin faɗin sa wannan فإن الزاني domin mazinaci والسارق da barawo آت بزنا masu sabo ne kawai آت sun بزنا sabo suke yi zinin sabo ne وسرقته sato ma sata ma sabo ne ولا يصل إلى حد الكفر amma ba zai kai su kafin shi ba وأما mazinaci dan yana zina sai dai zama mai sabon Allah barawo shi ma sai dai zama mai sabon Allah ba zai zama kafiri ba amma wanda ba a sallah kafiri ne kawai وأما القائل amma kaga wanda yake cewa an sauke mai nauyin shari'a shi ba zai bi shari'a ba
المقتئد ذلك wa mai kudurta wannan a zuciyar shi فقد سلم الدين hakika ya fita a cikin addini كانسلال الشعرة من العجيب kamar yadda in gashi ya bada cikin gari a- farin gari ake zare shi ba wani wahala
وحط على in dai هذا- gari gashi ya bada cikin gari ana zare shi ba wahala kawai
وحط على هذا الأصل to بالزواج yawa mu cije a bisa wannan asali na magabatan mu yadda suke din nan mu ji akan yadda kar a zo da wani sabon abu nauyi ne na shedanci irin waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye لا فيه ya kai dan uwana ولا تسمع كلام من kar ka أسد dinga jin maganganu daga wanda yake shiru maganganun zuwa a littafi da shi نعم zai da shi sai dai kawai ya zo ya zauna dinga duba littafi amma bai da jagora
وصار يتكلم بالزندقة karshe sai ka yana magana da hindi kanshi da والإلحاد ke da iyaka وإسقاط الأعمال sai ka yana ta kar ai sallah kar ai azumi kar ai zakka kar kai wazifan ma da Allah wannan wannan zai hidayi
على حسب فهمه gwargwaron yadda ya fahimta وهواه da san zuciyar shi قال صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يؤمن أحدكم ɗayan ku ba zai zama mumini ba حتى يكون har هواه sai ya zama san zuciyarsa تابعا kana لله yin biyayya ga abin da na zo muku da shi وقال تعالى shine shi ba zai ta ta hanyar hawa ko kabla an arifa
قال تعالى ubangiji madaukakin sarki ya ce قل إن كنتم تحبون ya الله rasulullah ga ya musu in kun ce kuna san Allah to ku فاتبعوني ji ni kawai يهدكم ya Allah ya الله so ku to da ka dinga zuwa Allah ya so shi kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ka فعليك بمتابعته صلى الله عليه to ya وسلم zama wajibanka ka zama mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومتابعة السلف ka الصالح zama mai biyayya ga magabata managarta في الأقوال a والأفعال cikin maganganun da ayyukan su da والأقوال halayen su فخذ to مقامه sai ka rabu da makamu su yadda suka sai karɓa وتكن معه sai ka mata da su kuma فالمرء مع من almaru ma mana abu sai yana ta da wanda yake انتهى كلام to to to المتوكل maganar ya kare a nan وهو حسن to sai mu mu mu gashi وقال ويجد يا بني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون كيا waɗannan magabata waɗannan salihan bayi sahabbai tajai tabi'u tabi'ina har zuwa ga waliyai da salihan bayi wato sun bar magada sai aka yi rashin sa'a a cikin magadan akwai na banza ba su yin abin da waɗancan suka yi amma za su nuna cewa ana tare amma kuma abin da waɗancan magabatan suka suka yi su ba kan da suke ba an ja'a ba da hawa da ila tare wato bayan wucewar waɗannan manya sai kuma khalhun wato magada na banza su ake kira khalhun khalahun magada na gari in ka ga an yi tanwini akan lamu khalhun magada na banza in ka gane halabu an yi fata shi ko magada na gari ake yi to sai ya zama waɗannan magada na banza da suka biyo bayan waɗancan magabata a ba'u salata suna wulakantar da sallah ai tara kuwa wa akharuwa an waqtiha suna bar suna jirkin ta ta basu ta kan lokaci yadda waɗancan suke yi a wata ba shawati suna bin san zuciyarsu su sha giya su yi sanar su yi tata su yi tata shi ne ubangiji ce fa sau mai tsauna gayya da sannu za su haɗu da wani daji a cikin jahannama ana ce da shi gani ko kuma sharri ana kiran sharri ma gani wa kullama zakara salata duk sanda Allah ya ambaci sallah karana hadin zakati sai igwama ta da zakka ya Allah salata domin cewa sallah akabar ibadatin badan ita ce wani girman ibadun da jiki yake yi wani infaqu ciyarwa akabar ibadatin mali ita ce mafi girman ibadar kuɗi wala yatimmu dinul insani addinin mutum ba zai shiga ba illa idza ta'abbada bi badanihi wa malihi sai ya bauta Allah da jikinsa da dukiyarsa wala karar kufara ya ambaci kafirai wanda karar munafiqina ya ambaci munafiqai kuma wada annaza ila tauhidihi sannan ya kira mutane da zuwa kai tashi allazi wa akbaru kulli shay wato wanda tauhidin Allah shine wani girman kowane abu يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
na'am wani tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ai ahla makkata mutanen makka wa man haulaha da kuma ƙauyukan da suke gefanta mutanen makka da ƙauyukan da suke gefanta har da mu a ciki min jami'il alami daga dukkan alam kamar Allah yana nuna cewa makka nan ne birni duk wani gari ko amerika ne ba makka ba to ƙauye kawai Allah ya kira ahla makkata wa man hawlaha min jami'il alam ibudu ibudu kubauta wa wajidu ku kare ta rabbakum ubangijinku allazi wannan da yake khalaqakum ya halishe ku an sha'akum ya kage ku wa lam takunu shay'an alhali ku kasance ba da'ahu Allah ya kira wato wato mutanen makka da sauran mutanen duniya baki daya ila tauhidi zuwa ga tauhidinsa wa ibadatillahi da bautan Allah tabaraka wa ta'ala wallazina min qablikum da kuma waɗanda suka shuɗe kafin ku wa khalaqa allazina ay yahlisu waɗannan da min qablikum suka zo kafin ku la'allakum ko wato la'allakum tattaquna ko kwa samu ku taka tsantsan ku tsoraci Allah ko kuma la'allakum tattaquna ko ko ko kuma ku ciyayi daga iqabahu azaban sati ibadati da bautarsa wato ku taka tsantsan ku ciyayi ku ji tsoro na azabar Allah ta hanyar ibada da Allah. Ƙara mufassiru shi ne tafsiri jalaluddin suyuti ya ce wala Allah wato watakila in ka dace wa la'alla fil asli a cikin asalin magana ne taraji wato daga kwaɗayi ne ko fata wa fi kalami ta'ala amma a cikin maganar Allah madaukakin sarki ne tahqiqi tabbatarwa yake in ka ji mutum ya ce la'alla to yana nufin watakila ita da Allah ya ce da Allah yana nufin tabbas la'allakum ko ko cewa ku tattakuna wato kwa ji tsoron Allah la'alla wato watakila a nan fi haƙƙin Allah a haƙƙin Allah dukkan haƙiƙi wato dan tabbatarwa ne walakin nan abda sai ya bawa huna a nan amara Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi an yi kima ibadatan lahi ya tsaye da ibadar Allah wa yuwajjida rabbahu ya kada ta ubangijinsa wa ma'a zalika tare da wannan la ya amin ba a so bawa ya amince wa makarin Allah ko da ya yi ibada ya kada ta Allah ne kana sallah kuma ka yi ma'a ka san Allah karka amince wa makarin Allah bal bari dai abin da ake so yarju wa ya khawu ka zama tsakanin khawdi da rajali tsakanin khawdi da rajali tsakanin fata da tsoro karka sakankanci فلعله لا وتقيل أن لا تعتاد بعد مقاتوة لتأويل واتو زوجة فسر جوير واتو تأويل لعل العبد واتو لعل وتقيل شيباو يرجو ينكو لأي أن يكون يكسن من المسلمين لذلك ما سبحان الله الذي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
wato Allah tabaraka wa ta'ala wanda ake neman bawa ya tsorace shi shine allazi wannan da yake ja'ala lakum al-arda firashan ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa shine Allah da ake so ka ji tsorace shi bayyana tauhidahu anan Allah ya bayyana kadaitin sa Allah shi Allah mallan ya alimu wanda ya sani ba to huwa barkati shine allazi wannan da yake ja'ala lakum al-arda firashan ya sanya muku wannan ƙasar da kuke takawa ta zai yi kudin kuɗa. Bisa haɗin shimfiɗa, yuktan shi wanda ake aka shimfiɗa ta don kuɗa takawa, lada ya tafi salamati ba ta kai matuƙa wurin ɗan dauri ba har ta zama mai santsi. Balle ya zama ba ta da laushi. Wannan yunati sannan ba ta yi laushi ba balle kun taka kafa ku da ƙalili ba. Fala yi mutum istikirari har ya zama ba zai yi a tsaya ba. Aliha a kanta. Ja'alaha salbatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ya sanya ƙasa ta zama mai ƙarfi walai na ko mai laushi hatta yin kirin istikrara ya sanya ta tsakanin ƙarfi da laushi ba ta yi ƙarfi ba balle a kasa yin noma ba ta yi laushi da ba balle a kasa yin gini hatta yin kirin istikrara saboda a samu daman zama alha a kanta in shi ta in ka so ka'iman ka tsaya a kan ƙasa wa in shi ta ka'ida in ka ga dama ka zauna wa in shi ta mutji'an in ka ga dama ka kwanta wasama a jina'a sannan ga sama nan Allah ya gina maka ita huwa allazi rafa'a hadha hadha taqaba Allah shine wanda ya ɗaukaka wannan riji da kake gani a saman ka fawqana a saman mu bina'an ga gini alaina akan mu wa anzala ya saukar da ma'an ruwa min as-sama'i daga sama akhraja ma'an Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar ruwa ma almadari ruwan sama min samai daga sama min jihatin samai daga sasannin sama min sahabati daga girgije fa sahabatu shi girgije fawqana ga yanan a saman mu wa kullama kana fawqal insan duk abin da ya kasance a saman mutum yumkinu an yi mata wani sama'an zai iya daukar a fassara shi da suna sama almadaru ruwan sama yanzu ne da sama yana sauka daga sama a wannan farko kuma yanzu ne da sahabi sannan ya farko a cikin gizagizai wani da sahabi daga gizagizai ilal arki ya sauko ƙasa fa ba'dul arabi sashen laraba yukan man madam sama'an yana ambatan sama wa yana ambatan wato ruwa da sama yana cewa idza nazala sama'u bi ardi qaumi wai idan sama ta zubo a gonan wasu jama'a wani ruwa ke riga ma sai sai sama idza nazala sama'u bi ardi qaumin idan sama ta zubo a gonar wasu jama'a wannan fara zaku ne wannan bai a fa akarja sai ya fitar bihi da wannan ruwa min anwa'i samarati daga nau'o'i na wato ƴaƴan itatuwa riskan dan ya zama arziki lakum gare ku ka hu wanda za ku ci shi wa ta'rifuna bihi dawafakum kuma ku rika ciyar da dabbobinku daga ragowar wato arawa ko dusa ko kara da sauransu ala ta ji aluni lahi an dadan to saboda haka in kun fahimci wannan kar ku haɗa Allah da wani kar ku yi masa kisha kar ku sanya wa Allah kin shuraka a cikin ibadati wato abokan tarayya a cikin bauta wa antum ta'lamun alhali ko ku kuna sani la ta'budu ghayra Allah kar ku bauta wani Allah tabaraka wa ta'ala wa antum ta'lamuna ku dinna alhali kuna sani cewa shi ya halicci kasa ya halitta sama sannan yake zubo muku ruwa kuke samun abinci annan mutuwa shi Allah huwa khaliqu shine mahalicci za a liman insan idan mutum ya san Allah la cewa Allah huwa khaliqu shine mahalicci ya alamu zai sani annahu cewa shi bawa la yastahiqu nurul ibadati illa Allah bai dace da bauta wani ban ba Allah wanda ya gane wannan to zai fahimta ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samadu wa kun mubina lana wa lil alamin يا بر يا ويكون يا أي مراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد عجيب وبين الغفر الكرب أبدا يا من لا شفيع له عقل ولا نيد أنت الجاب لكل خائف الوجل يا رب الحق يا من لا له نيد فارس لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المصطفى المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى وسلم على خير الورى جلد محمد آل أسد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والخادم والخلق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراط المستقيم يا هادي أسد الجليل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, Allah a kai tambayoyi. Tambaya ta farko ya ce, Assalamu alaikum, Allah wani abokin ne za ta fi yana baƙaƙen maka kalmomi ga Ubangiji kuma yana zagin ta akwai jiya ma haka ya zagi sai ya ja faɗi muku salamu. To mun yi shawara a kan za mu kawarce mai kuma mu kori a cikinmu amma muka ce bari mu nemi shawara a wurin ku yaya matsayin shi yake a cikin mu kuma yaya zani da shi
irin wannan ba a neman shawara idan ka je ka nemi shawara wani wanda shi ma aƙida su ne ba kar ka zaki neman shawara duk wanda ke zagin sahabbai ko shahidai balle sai da ba da tsara alaihi assalam balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi shawara kowa ka rabu da shi kawai amma kar ka je ka ringa zama kana zagin shi ka yanke mu'amala da shi kawai kuma kar ka boye masa Gurran da yin yi a iya wani ba na ganin ka kace ai ya kuma dalilai. Me yasa saboda aqidan mu ba dai ba. Haka mun ya ni ina son manzo Allah ina son iyalan gidansa ina son sa kai kuma ba ka so. Yasa naga kawai mu'amala da kai ba wani amfani. Wannan shi a kai tambaya ne sai ce assalamu alaikum malam ina so a man bayani akan takawa da kuma imani
su ne asalin walita duk wanda ya zama waje biyun nan ne suka kai shi makamin walita. imani da tsoron Allah. Ubangiji yana gaya mana ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Sai dai takawa ba ta samuwa sai da dalili uku. Na farko mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Na biyu shine a musa'abatul arif billah. Yin abotaka da wanda ya zama masanin Allah. مسابقة الرسول صلى الله عليه وسلم والأفعال آه، مسابقة الآية بالله في نوع شيء ضمن الله صلى الله عليه وسلم شيء دعيك sannan ka samu masanin Allah ka ji shi sannan tsoron Allah ciki da waje to wannan abubuwa guda biyu guda uku su ne za su kai mutum ya hau kujerar wani kasa koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zance da aiki sannan bin wanda ya kama hanyar zuwa ga Allah sannan ya zama zahiri da batini akwai tsoron Allah cikin zuciya ko da haka wannan shi ne Allah ba mu sa'a alhamdulillah wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin